رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدني لنا بهذا المهدر والكاتب من أرد كفريننا بالظفر
سورة الأحقاف مكية وهي أربع وثلاثون آية سورة الأحقاف sura kwaruruwa kenan koko wani kwari ne wanda za a yi magana a kansa insha Allah wanda annabi ya haɗu da waɗansu aljanu suka yi suka shi musulunci makiyatun maka ta sauka illa in banda wani ara aitum in kana min indillahi al'ayata azwa karshen aya wa illa sai ko fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli al'ayata shima karshen aya وإلا سيكون وصينا الإنسان بوالديه الثلاث آيات آيوي أكلك والنوم تسوكما نمدينة وهي أربع أو خمس وثلاثون آية إتوانا سورة تنادى آية ثلاثين وكو ثلاثين ديار خلافا مكرنتا
بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب الكتاب من الله العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم الله أعلم بمراده به Allah ne matukin sani da abin nufin ɗora wannan harafi ga kalma a farkon wannan sura. Tanzilul kitabi saukan wannan littafi min Allah daga Allah ne, al'aziz mawayi fi mulki cikin mulkinsa, alhakim mai hikima fi sunihi cikin aikinsa, ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا مخرضون ما خلقنا السماوات بما هل تسمي با والأرض لك السيد wa ma bai ma da abin da ke tsakanin sammai da ƙasai illa halkan face halitta ne da aka yi shi bilhaƙi da gaskiya ai layudalla dan a shiriwa da kudurati na bisa ikon mu wawada ne tuna da kaɗaituwan mu wajalin kuma zuwa wani lokaci musamman abin ambato ai ila fana'ihi ma zuwa karewarsu yau malkiyamata shine a ranar kiyama والذين كفروا أما أن سوى كافر شيء معرضون ما تبجري وانيقا ما عما أنذروا أبن ذاك قرقتين لشي أي خوفوا به أكا طولة الدسوشي من العذاب عذابا
قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات عيتوني بكتاب من قبل هذا أو ثارة من علم إن كنتم صادقين قل كذلك أرأيتم كبان الأبار ما تدعون أبن كي بوتا ما من دون الله نولا ألا أيل أصنام سوني غماكا أروني كنونا مني ma za ka da kushin goma kan nan mai suka halitta min al'arzi na ƙasa am lahun shirkun koko suna da wani tarayya ne fi halƙin samawa da cikin halittar samai ma Allah tare da Allah to itu ni ku zo mani bi kitabin da wani littafi munazzalin abin saukarwa min qabli hada kafin wannan littafi na shi ne qur'ani aw asaratin ko wani wanzi min ilimin na ilimi wanda yake yutar ake ruwaito shi anil awwali na ga mutanen farko wanda ya dubi sihhati da ingancin da'awakum da'awaku fi ibadatil asnam cikin bautar gumaka anna cewa gumaka su karbi muku tana kusar da ku tana kusantar da ku ne ila Allah zuwa ga Allah yawan kuntum in kun karance sadiqina masu gaskiya fi da'awakum cikin rawayawarku
ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ومن أي لا أحد باب ونمتن أضل مصيبته وممن يدعو من دون الله نوان ديكي بوتا مولن الله yana bauta ma man la yastajibu wanda baya karba lahu gare shi ila yawmil qiyamati ya zuwa ranar kiyama wa hum al-asnamu sune gumaka la yujibuna gumaka ba sa karba ma'abidihim masu bauta musu ila shay'in zuwa ga wani abu yas'aluna da suke roƙonsa abadan har abada wa musu gumakan ma gafiluna masu rabkana ne an du'ahin ga bautar da suke masu la nan dan su gumaka jama'adun sandararru ne la yaqiluna ba sa hankalta komai wa idza hushira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin wa idza hushira an-nasu in an tara mutane ranar kiyama kanu gumaka sai su zama lahun ga masu bautar su a da an makiya wa kanu sai su kasance kafiri na masu musu bi ibadatin da bautar da suka yi masu ai bi ibadata abidin da bautar masu masu bauta wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadha sirrun mubin wai za tutula alaihim ayatuna idan ana karanta mutanen maka ayoyin mu ayil qur'anu shine qur'ani bayyana ta alhali suna masu masu bayyana qala alladhina kafaru minhum wanda sai kafirce na mutanen makka sai su ce lil haqqi ga qur'ani lamma ja'ahum yayin da yazo masu sai su ce hadha sihrun mubin wannan sihiri ne mabayyani am yaquluna iftarihu قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم أم بلوري يقولون سنة افتراه النبي يكرر القرآن قل إن افتريته إن دي هني نكرر فردا ga kaddatawa to fala tamliku ni ba za ku iya mallaka fala tamliku na li ba za ku iya mallaka mani shay'an wani abu min Allah daga azaba Allah ai la taqdiruna ba ku da iko ala dabihi bi sa'id azaba anni gare ni idza azabani Allah in ha Allah ya ce mun shiri mana azaba ta cewa nayi masa ƙarya huwa alam shi mafi cikin sani ne bi ma tufiduna fi da abinda kuke kutsawa cikin sa ai ta kuluna kuke kirkira fil qur'ani cikin qur'ani kafa bihi ta shahidan ubangiji ya isa mai shaida baini tsakanina wa bainakum da ku wa huwa al-ghafuru shi mai yawan gafara ne liman taba ga wanda ya tuba ar-rahim muhim ar-rahim bihi mai dinkai ne gare shi shi yasa fa lam yu'adilkum bai muku gaugawa ba bil uqubati da azaba قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحي إلي وما أنا إلا نذير مبين قل كتي ما كنت بدأ بنما كاغاكي بمن الرسل نمن ذني باني أكفال أيكوا با أي باني نفرقا أبن أيكوا با kad sabaka qabli kathirun minhum da yawa yawa na manzanni sun gabace ni ba kaifa tukarribuni to ya za ku karyata ni wa ma adidini ban san ma yi fa'ali biya za a yi da ni ba wala bikun koko fi duniya a duniya nan a ukhraju ba a fitar da ni min baladi daga gari na am uqtalu ko za a kashe ni ne kama fa'ila bil anbiya kamar yadda aka yi ma annabawa qabli gabani na am tarmuni koko za ku jefe ni bil hijarati da dutse am yi kusabu bikum ko ko za a shafe ku ne kamar kalmu kazibi na kablakum kamar yadda aka shafe wanda suka karyata gabanin ku in ma tabi ubanibi illa ma yuha sai abin da aka yi wahayi ilayya zuwa gare ni ayil qur'ani shine qur'ani wala abtadi uban kaga shay'an wani abu min indi daga wajena ma'ana ni ban zamo ba illa nazirin face mai gargaɗi mu binin mabayyana da gargaɗi.
Kula ra'ayitun in كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين mulka ce a ra'aitun ku bani labari ma za halukun me halinku in kana min indin in ya bayyana gare ku cewa qur'ani daga wajen Allah yake wa kabartum bi kuma ko riga kun kafirce da shi wa shahida shahidun mai shaida ya shaida min bani isra'ila na bani isra'ila huwa abdullahi ibn ubay abdullahi ibn salam shine abdullahi dan salam ala mithlihi akan qur'ani annahu cewa shi min indillahi daga wajen Allah yake fa amana shahidu mai bada shaidan nan kuma yayi imani wasa kabartun ku ko kuka yi girman kai ai takabbartun kuka yi girman kai anil imani ga yin imani to wa jawabu sharti wato jawabu sharti bima aqfa alai abinda aka adamto akan shi ne ai alastum zalimina to ku azzalimai ne akan haka dalla ya shirya alai akan wannan sharadin jawabu sharadin cewa inna allaha ubangiji la yahdi ba ya shirya da alqawmu mutane azzalimina azzalimai wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu law kana khayran ma sabaquna ilayhi wa id lam yahtadu bihi fasayaquluna hadha إفكم قديم وقال الذين كفروا لأننا سكافر سنتي للذين آمنوا سنتي موانا سكي إيماني في حكيم أتين حكيم سو لو كان الإيمان دا أتي إيماني خيرا وانا أبن الخيري ني ما سبقونا إليه أي بذاك رقام دوا شروع بذاك رقام دوا قريشوا وإذا لم يهتدوا أيان بس الشريعة با أي ما القائلين بما سمع القرآن هكا فسيقولون سيكذنا تيوا هذا أي القرآن قرآن إفك قريان قديم دقته ومن قبله كتاب موسى إماما ورحما وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين wa min qabli ai kafin zuwan qur'ani akwai kitabun Musa littafin annabi Musa ko ai taurati tace a taura imaman shi wannan littafi ko annabi Musa annabi Musa jagora ne wara mata rahama ne lil mu'minina ga mu'minai bihi ga masu imani bihi da shi wa hada shi ko wannan qur'ani kitabun littafi ne musaddiqun mai gaskatawa lil kutubi ga littattafai qabla da suka zo gabaninsa lisana alhali yana harshe arabiyan balarabe ya Allah ya saukar da shi ne da harshen larabci liyun zirar lazina don annabi ya gargaɗi waɗannan da zalamu suka yi zalunci ai mushriki makata mushrikan maka wahuwa shi ƙur'ani bushra albishir ne lil musulmi ga muminai إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف
innan ladina kaga waɗannan ƙalu da suka ce rabbuna Allah mu uban Allah shine ubangijin mu sun masaka mu sannan suka suka tabbata suka daidaitu ala ta'ata akan bin Allah to waɗannan fala khawfun alaihim ba tsoro a gare su hum su wala yahzanuna ba za su bakin ciki ba ulaika ashabul jannati khalidin fiha jazaa'an
ulaika karewa da karoma waɗannan ashabul jannati yan aljanna ne khalidina masu dawama ne fiya a cikin ta jaza'an dan sakamako bima kanu da abin da zai karanta ya maduna suke aikatawa wa wasaina al-insana biwalidayhi husna hamalatuhu ummuhu karahan wa wada'atuhu karha وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ووصينا الإنسان منه لمتن حسنا كوتتاوى بوالديه لإياينسا أي أمرناه من أمر شيش أن يحسن إليه ما يلك كوتتاوى ذوى غريسو حملته يسمى مثالي ummu uwarsa ta ɗauke shi kurhan ko karhan da gar wato dole wa wada'atu ta haife shi karhan da wahala wa hamluhu cikinsa wata salu da yaye shi minan raba'i daga shan nono in an haɗa su salatu na sharan wata talatin ce tana wannan ɗawainiya a yi ta ashirin wato wata shida aƙalla ita ce mafi ƙarancin muddatil hamli muddat ciki walbaki abin da ya rage a kasar muddatin raba'i wato mafi yawan muddar shayarwa ne wakila ka ce ina malafi in ta yi ciki da shi sittatan wata shida au tasa'atan ko wata tara arura ato sai ta shayar da shi nono albaki ga abin da ya rage hata haka ta yi ta yi har sai hata har idza balaga ya kai ya kai ga ashuddahu ga wato cikar karhinsa ai huwa kamalu quwwatihi shine cikin karfinsa wa aqlihi da hankalinsa wa rayi da ra'ayinsa aqalluhu mafi karancin haka 30 30 wa 30 sanata shekara 33 au 30 ko shekara 30 wa balaga 40 sanata har ya kai shekara 40 ai tamamu ha cikin shekara 40 wa huwa akasarul ashad shine cikin karfi a san da mutum ya kai cikin shekara 40 to ya kai geji daga nan kuma sai ta kasa kasa kala sai ya ce rabbi ya ubangiji na ila har zuwa karshen hikaya to nazala wannan aya ta sauka ne fi abi bakrin a cikin sayyidina abubakar as-siddiq lamma balaga arba'ina sanatan yayin da kai shekara arba'in ba da sanatain bayan shekara biyu min bab'athin nabi daga aiko annabi sallallahu alaihi wasallama amana bihi sai imani da annabi ثم آمن أبواه sannan. uwarsa da babansa da babansa suka yi imani thumma ibnu sannan ɗansa abdurrahmani abdurrahmani wamna abdurrahmani da kuma jikansa wato dan dan abdurrahman abu atiqin shine abu atiq duka suka yi musulunta ka san wannan yayi daɗi uwa da uba musulmai a ainihin wannan lokaci mai tsada ya'ya kuma duka musulmai to shine yake wa Allah godiya yace auzi'ni ka cuta mani an ashkura in gode ma ni'mata ka ni'marka allati an amta biha wadda kai mani ita a wadda ka yi ta alayya gare ni wa ala walidai kuma kai ma iyaye na ni'ima wa huwa tauhidi shine suka kade ta Allah wa ana amala salihan sannan ka taimake ni in ci gaba da aika aikata abu mai kyau tarbahu wanda zaka yi wanda zaka yi da shi da Allah kuma ya karbi addu'a sa fa'a taqa sai Abubakar ya iyanta tis'atan min al-mu'minina mutun tara na mu'minai yu'azzabuna da ake masu azaba fillahi cikin haƙin bin su da Allah wa aslih li sannan ina roƙon ka ci gaba da gyara maka gyara fi zurriyati cikin zurriyana fa kullum dukkan ƴaƴan Abubakar zuriyarsa mu'minuna mu'minai ne inni tubtu ilayka na ƙara tuba zuwa gare ka Allah wa inni musulmi ne kuma ina min al-muslimin kuma ina tabbatar maka har iyare na ina cikin masu wato cikin musulmai
أولئك الذين يتقبل عنهم آثم ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون أولئك ودنا قائل هذا القول ما سفت أولا ذنجي أبو بكر وتسينا بكر وغيره لوننسى allazina waɗannan ne da yi takabbalu kaji waɗanda yi takabbalu ake karɓar a sanu kyawawa ma amilu abinda suka aikata anhum da gare su wa yi tajawazu kuma an ayafe masu an sayyatin daga kwarakwaransu su zama fiya sahabin jannati cikin yan aljanna wa'adar sirki alƙawali ne da Allah ya yi wa alƙawali ne na gaskiya da Allah ya yi alƙawali ga allazi na kanu waɗannan zuwa kasance yu aduna ake ma alƙawali fi ƙawlihi ta'ala cikin faɗarsa ubangiji wa'adallahu almu'minina wal mu'minati jannatin والذي قال لوالديه اف لكما أتئدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آه
allazi qala liwalidayhi kaga wanda yake ce ma wanda ya ce ma iyayensa wa fi qira'ata wata inna wata qira'a bil idgami wato an yi idgami urida bihi an yi nufi da shi aljinsu wato jinsi yace masa uffin tir ainihin wari wa kubhan da muni ma'anar uffin kenan tir kenan ya tabbata lakuma ga ku uwa da uba Allah kiyaye ata da jarumin ku ba wallahi na kosa ma da ku da dama a ce ma da tuntuni kun tafi kawai ata idani ne yanzu ku rika mana alƙawali an ukhraja wai cewa za a fitar da ni min alqabr min alqubur daga kabar min alqabr daga kabari wa qad halatil qurunu to ai ga al'ummai na ga sun dade suna wucewa min qabli gabani na ولم تخرج ba fita da waɗannan al'ummai ba min alƙuburi daga kaburbura daga kaburbura wahuma iyayen nan ya sagi sanin laha suna neman ɗaukin ubangiji ai alani suna roƙonsa algausa kawo ɗauki bin zu'i da dawo wannan ɗana su daga hanyar ɓata waya kula ni suna cewa in lam tarje in har baka dawo ma hanya ta gaskiya ba wai laka halaka ta tabbaka wai laka ai halakarka bi ma'ana halakta ka halaka ka halaka amin kai imani mana bil ba'thi da tashin kiyama inna wa'ada llahi ka sani alƙawalin Allah na tashin kiyama haƙƙun matabbaci ne bai kudu sai ce ma hada ai can magana tashin kiyama ba wani abu bane illa asatiru face karyata karyatan al'awwali na mutanen farko mun dade da mun saba da yin haka أولئك الذين حق عليهم القول قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين أولئك ما سدوا هدن هكا الذين سنوا وتنن هكا عليهم القول dazance ya waje gare su bil azabi da yin azaba fi umarnin cikin al'umman da yake kalakalar sun shuɗe min qablihim gabanin su min jinni na aljannu wal insu da mutane innan waɗannan mutane kanu sun kasance fasiri na tafafi walikullin darajatun mimma amilu walinuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun walikullin kowanne min jinsin mumini na jinsin mumini wal kafir da kafiri yana da darajatun darajoji فدرجات المؤمنين درجة المؤمنين في الجنة فيها الجنة عالية مدوكية ودرجات الكافرين درجة درجة كافرين في النار أتجوتا سافلة مكالتنتية مما عملوا na abin da suka aikata ayyul mu'minu da sunan mu'minai min ta'ati na da'o'i shi sa suka samu darajojin wal kafirun su ma kafirai na samun kaskantuwar darajar su min al ma'asi na sabe saben da suka yi ne wala yuwaffiyahum ubangiji zai cika masu a'malahum ayyukan su ai da za a hasa kamakon da wa musu la yuzlamuna ba za a tauye masa shay ba za a zalunce su da shay'an wani abu ba ayyun qaslu wa zo ba za za a tawaye bale da muminina ga muminai a tawaye su aikin lada a rage masa wani abu to ba za a yi muminai haka nan ba wai ba da koko a yi ƙari lirfin fari abinda ba kafirai ba su aikata wani sabo a rubuta a ce sun yi to Allah ba zai yi haka ba.
wa yau ma yi wurarun ladina kafaru ala nari a zahabtun ɗanye ba ki kun biya ya ci kuntunye wasu tamtatun biha فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ويوم تنا ranar da yurabu za a gilma alladi na kafar wanda za ka kabici za a gilma su alan nari akan wuta da an tukushafa shine a yayi talahun gare su yuqalu lahu sai a ce ma yan wuta azhabtum shikenan kun tafiyar da tayyibatukum dada danku bishigalikum saboda shagaltuwarku bilazzatikum da jin dadin ku na duniya fi hayatikum a cikin rayuwarku a duniya ta duniya wastamta'atun kuka ci gaba da jin dadi aitamta'atun kuka ci gaba da jin dadi da hada ita duniya ta shagalce ku ta matan da ku lahira ba ku aikin lahira ba saboda ba ku yi imanin za ku zo lahira ba to fa yau a yau to da zauna za a yi muku sakamako da azaban huni azaban wulakanci bima kuntum sababin da kuka kasance tastakabiru na kuke yin girman kai fil ardi a cikin ƙasa bi gairi haƙi ba da wani gaskiya ba wa bima kuntum saboda kuma abin da kuka kasance tabsuku na kuke yin fasikanci biyu da shi wato azabu na za a yi muku azaba da hada wuta واذكر عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم واذكر كأنبت أخا عاد دنقوان آدا وهو هود شين هود عليه السلام har yi zuwa ƙarshen da yi hikayar to ka tuna ka ambace a koko ka tuna an zara ƙaumahu da yayin da yi ma mutanensa gargaɗi bil a haƙafi da wani kwari ai wadin wani kwari ne bil yaman a yaman bihi manazilin to akwai wannan kwari ne gidajensu yake wa kada halaccin nuzur masu gargaɗi sun wuce ai mazatin rusul bandanni sun wuce min bayne dai gaban shi hudu din wa min khalfi da bayansa ai min qablu hudu kafin hudu wa min badi kuma bayansa ila qawamin zuwa ga mutanen su an suka ce da an kala shine kowane manzo yace la ta abdu kan ku bauta ma kowa illa Allah in ba Allah ba wa inni koko inni ni a kafa alaikum ina ji maku tsoro ina batin gairar layi in kun bauta ma wani Allah azaba yawmin azimin azaba wani rana mai girma قالوا أريدنا تابكنا على آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصالحين قالوا جوابا لسك بيوه هودو ajitana wai nan ka zo mana ne littafika na dan ka juyar da mu an alihatina da barin bautar allolinmu ai littafa na dan ka juyar da mu an ibadata haka yin bautarta fatina ka zo mana bi mata iduna da abin da kai mana alƙawari da shi min al'azabi na azaba ala ibadata in tun da ka ce mai bautar gunki za a mai azaba to ka zo mana da abin da kai alƙawari da shi na azaba akan bautarta yan kwanta in ka karance mina sadiki na cikin masu gaskiya fi ana cikin cewa azaban nan ya na zai zo mana qala innama al-ilmu inda Allah wa uballighukum ma ursiltu bihi wa uballighukum ma ursiltu bihi ilaykum walakinni arikum qauman taj'alun kala hudun sai annabi hudu ya ce innamal ilmu sani dai na zuwan azaba inda Allah yana wajen Allah huwa alladhi shine ya san ya huwa alladhi ya'lamu shine wanda ya san mata ya fi kuma al'azabu yaushe azaba zai zo muku wa uballighukum ni dai ina iyar maku da ma ursiltu bihi abinda aka aiko ni da shine ilaikum zuwa gare ku walakin ni sai dai ni arakum ina ganin ku kauman mutanen da yake ta jahaduna kuke jahilta azaba bisa idalikum al'azaba saboda bidar gaugawa ku da azaba da kun san abin da ake cewa azaba to da ba ku bidi gaugawa zuwansa ba فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم falan ma ra'ahu yayin da suka ganshi ai ma huwa al'azaba abinda shine azaban to abinda suka gani aridan wani girgije ne arada da ya bijiro fi umki samaya a sarsannin sama mustaqbila audiyatin yana mai huskanta yana mai daurato kwaruruwan su kalu sai suka kama cewa hada aridun kai wannan girgije ne mumdirna mai mana ruwa ai mumdirin iyana wannan mu kadai zai ma ruwa kala ta'ala sai ubangiji ta ina balbari huwa mata ajaltun bi abin nan ne da kuka bi gaugawa zuwan shi to shi ne ya zo min al'azabi na azaba rehun iska ne fiha azabun da azaba ke cikinta alimun mai raɗaɗi tudabbiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la tare illa masakinuhum kadhalika najzil qawma la mujrimin tudammiru tana halaka kulla shay'in dukkan abin da yake marrat alai ta gitta kansa da amrin rabbi hada izinin ubangijinta ai kulli shay'in kowane abu arada ihlakahu da Allah ya nufin halaka sa bi hada dalilin iskan nan fa ahlakat rijalahum ta halaka mazajansu wa nisa'ahum da matansu wa sigarahum da kananansu wa amwalahum da dukiyoyinsu da an tsarar shine ta tashi da zalika da abin da muka ambata dinnan bainan sama ya tsakanin sama wal ardi da ƙasa sai ta sako shi a ƙasa wa mazzaqalu ta riga ta kace kace da shi wa baqi yahudun sai annabi hudu ya wanzu wa man amana ma huda wanda suka yi imani tare da shi fa asbahu suka waye gari la turaba a ganin komai illa masakinu sai gidajensu kadai kazalika ai kama jazainahu kamar yadda muka saka mutanen hudu na jizi haka muke saka mu alƙawma mutane almujrimina kafirai gairan wanda ba su ba ولقد أهلك ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما
laƙar makkannahun haƙiƙa mun ba su dama fi ma cikin abin da yake in makkannakun ba mu ba ku dama ba ku ya hala makata ya ku mutanen makka fihi cikinsa min alƙuwati muka ba su ƙarfi wal mali ga ɗan karen dukiya waje anna muka sanya musu sam waje anna lawa muka sanya musu sam'an ji abima na asma'an wuraren ji wa absaran da gannai wa abidatan da zuciyoyi amma ba ma agana anhum sam'uhum jinsun bai zama bai amfana musu da komai ba wala absarum haka nan gannan su bai amfana musu da komai ba wala abidatu haka nan zuciyoyin su ba su amfana musu da bin shay'in wani abu ba ai min al min al ignai ai shay'an wani abu ba min al ignai wato na wadatuwa ir yayin da dan kanu sun kasance ya jaduna suna musu da ayatin layi da hujjojin ubangiji mabayyaniya wa haka bihim ma kanu bi yastahdiquna abinda suka kasance suna yin izgili da shi wato haka bihim sai saukan masu ayil azabu shine azaba ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون ولقد أهلكنا ما أهلكنا ما حولكم أي من هلك وأن كي جيفنكو من القرآن على قريو أي من أهلها متانا على قريو كثمود كمن ثموداوا وعاد لآداوا وقوم لوط متانا لوط وصرفنا الآيات من ميميتا آيوي أي كررنا من ميميتا الهجج هجوجي البينات مبينا ولا لهم لا لهم كوتي واسو يرجعون سادا ودقبل كافرتي فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا عظها بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون
فلولا ميهن نصر نصرهم الذين الذين اتخذوا waɗannan da suka riƙa min donin layi na wannan Allah suka riƙe su qurbanan wato masu kusanci ai mutakarraban abun kusantuwa bihim da su ila layi zuwa ga Allah alahatan suka riƙe su alloli ma'ahu tare da Allah wa humul asnamu sune gumaka to me ya hana nasarahum taimakonsu bidan azabi da iji azaba anhu gabarinsu balibari zallu sun ɓace daga barin anhu daga barin ganinsu daga barin ganinsu inda nuzulil azabi yayin sauka azaba wa zalika ai ittakhazuhum al-asnama rukun sai kuma ka ala hakan alloli qurbanan wai neman kusanci ne da Allah to fadin haka taifakohun ƙaryarsu ne kawai wa ma kanu yaftaruna kuma da abin da suka wa ma kanu da abin da suka rufe yaftaruna suke yanka ƙarya a gare shi
wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'an falamma
urfina idh sarrafna yayin da muka juyar da ai aka bana amalna muka karkatar da nafaran waɗansu jama'a ilaika zuwa gare ka min aljin na aljannu jinni nasibiyin su ne jinni nasibiyin bil yaman da ke yaman au jinni nunawa ninuwa ko ko aljannan ninuwa to wa kanu kuma waɗanne iri ne sun kasance saba'atan bakwai au tis'atan ko tara wa kana sallallahu alaihi wa sallama annabi ya kasance da batin nakalin awa wani kwari da ake kira batin wahal nakal yusalli yana yin sallah bi ashabihi da sahabbansa alfajar sallar asuba rawahu shaykhani buhari da muslim suka rawaito wannan hadisi yastami'una alqur'ana aljannan suna jin alqur'ani falamma hadaru yayin da suka halarto ma annabi qalu ai sai suka ce ai qala ba zo libadin sashin sai ce mu sashi an situ ku yi shiru isubu ku yi saurare listimahi ku yi shiru na saurare listimahi dan jin qur'ani falamma qudiya a yayin da aka kare ai faraga annabi ya gama min qira'ati da karatun kunsa na qur'ani wallau sai suka koma na suna masu gargadi ila qaumihim zuwa mutanansu ai mukhawfina suna masu tsoratar da qaumahum mutanansu al azab azaba illa yu'minu ba su imani da annabi ba wa kanu tuso aljanna sun kasance yahudan suna kan addinin yahudanci ne wa kad aslamu sai suka musulunta
قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم فلما قالوا ذلك يا قومنا يا قوم تنموا inna mu samina mun ji kitaban wani littafi wal qur'ani shine qur'ani wanzila da aka saukar nan ba da Musa bayan annabi Musa shi qur'anin nan Musa jika mai dai mai gaskatawa ne lima bayne dai ga abin da ke gabanin sa ai ta kaddama wuyar gabace shi ka taura ta kamar at-taura ya ji wannan qur'ani yana shirewa ila al-haqqi zuwa gaskiya ai al-islam shine musulunci wai la tarike kuma zuwa wani hanya madai mustaqimin madaidaici ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yadhkar lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim wa mal
ya qaumana ya ku mutanenmu ajibu ku karba mada'iyar layi mai kiran nan na Allah wane ne shi muhammadan sallallahu alaihi wa sallama ilal imani zuwa ga imani wa aminu bihi ku yi imani da shi ya gafirin lahu lakum in kun imani da shi to Allah zai gafarta muku min zunubikum sashin zunubanku ai ba da ha sashinta la'anna min ha dan a cikin zunubanku akwai almazalima zalunce zalincen da kuka yi wa junanku to shi zalunci in ka zalunci wani wato abin da aka zalunci wani wala tughfaru ba a gafarta zunuban wanda aka zalunta illa bi rida ashabiha sai da yardan masu haƙoƙan duk yadda kai istighfarin ka ci to na Allah bai karɓa bayani maka amma shi Allah in kai mai laifi ka tuba yanzu nan zai karɓa maka amma da ka cuci wani kai mai kai istighfari ba ruwan Allah da wannan ka je ka nemi yadda wanda ka cuta ma'ana ka nemi ya yafe maka ko ka biya shi to shine zaman ka lafiya waye jirkun zai tsere da komin azabin daga wani azaba alimin mai raɗaɗi wa man la yujib da'i Allah fa laysa bi mujizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya
man la yajibu wanda duk bai karba mada'iyar lahi mai kiran nan na Allah ba to fa laysa bi mu'jizin wannan ba mai buwa abun ba bazan bai zama ma abun buwaya ba fil ardi a cikin ƙasa ai la yu'jizul laha la ba zai buwaye ubangiji ba bil harabi da gudu mino daga ubangiji fa ya futu balantana ya kuce ma Allah walaysa lahu min dunihi awliya'u kuma ba ya da waɗansu mataimaka min dunin layi wato wanda ba Allah ba ai ya dafa unan za su ije al'azaba azaba ano da garinsa in ya ki bauta ma Allah ulaika ay allazina waɗannan lam yujibu da basu karba ba fi balalin suna cikin bata mubinin mabayyani أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يأي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير awalam yarau shin masu musun kiyama ba su yi sanin annallaha ubangiji allazi halaka samawati wanda ya halicci sammai wal arda kasai walam ya aya kuma bai gajiya bai gaji ba bai kasa ba da halkihinna ga halittar su ai lam yu'jiz anhu bai buwa bai kasa ba daga halittar sammai da kasai shin ba su san bi kadirin mai iko bane ai alaysa Allahu bi qadirin Allah ba mai iko bane ala an yi hiyar mauta ya sake raya matattu bale huwa qadirun ai shi mai iko ne ala ihya'il mauta bisa raya matattu innahu ubangiji qadirin mai iko ne ala kulli shay'in bisa kowane abu wa yawma yuqradu alladhina kafaru ala an-nari alaysa hadha bil haqqi qalu bali wa rabbina قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ويوم يعرض تن لوكتين da za a gilma da alladina kafaru waɗannan da suka kafirce alan nari akan wuta za a gilma su akan wuta da an yu'azzabu biha shine ay masa azaba da wuta yuqalu lahum ta ce masu alaysa hadha ta'zibu shin wannan azabtawa da kuka ana muku silaki shin bai zama gaskiya ba qalu sai sai bale mu ko muka tabbata gaskiya ne wa rabbina kajima mun rantse da ubangijin kala sai ubangijin ce ko malaiku ce ba duku to ku dandane al'azaba azaba bima kuntum saboda abin da kuka kasance ta kaburin kuke makafirci فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون فاصبر cigaba da yin haƙuri ala ba kaumika bisa cutar mutanenka kama sabara ulul azmi kamar yadda mabuta azima suka yi haƙuri ai zau sabati mabuta tabbata wa sabr da haƙuri ala shada'id bisa tsanance tsanance minar rusuli na manzanni da suka zo kabla ka gabanin ka fata kuna kai ma sai ka zama za azumin mabuta azima to fa kullum dukkan mursalai zau azumin mabuta azima ne wakila aka ce a'a littabi'iri da aka ce minar rusul dinnan ba ta bayani ba ce shine daga manzanni dan ko falaisa minhum adamu adamu ba ya cikin wanda suke azima da kauli ta'ala saboda faɗa ubangiji walam najid lahu azma ko da muka jarrabi adamu to sai ba mu samu azima a gare shi ba wala yunusa haka annabi yunus shi ma ba ya ciki da kauli ta'ala saboda faɗa ubangiji wala takun ka sahibil huti kakka zama mai saurin girgiza raurawa kamar mabucin kifi shine annabi wani to wala ta sa'adin lam karka bi gaugawa gare su ai lika muka muga mutananka karka bi gaugawa nubulal azabi sauka azaba bihim gare su ila an ce ka annabu sai ka ce bajira minhu ya kosa da gare su ya kosa da su ba habba nuzulal azabi har ya so saukar azaba bihim gare su فهو من الإسلام سيأكل ليش لهقري وترك الاستئذان دبل جوجاوة للعذاب عذابا فإنه شيء عذابا نادل ليس وكان بهم قد لا مهالة با فول با, با مكوى سياسة وكما ذهب كتك بدهقري كان mutum saukan azaban ne ya saukan masu kanan sai ka ce su yau mai rauna ranar da za su ga ma yu aduna abin da aka masa alƙawari da shi min al'azabi na azaba bil akhirati al akhira li dulihi dan tsawansa wato sai ka shiga kamar lam yalbasu ba zauna a cikin duniya a duniya ba fi zannim a zaton su duk zaman da suka rayuwa duna sai su ga illa sa'atan bai wuce awa ɗaya ba min harin na wuni hada na'am hada alquran wannan qur'ani balagun ay tablighu yawa ne min Allah daga Allah ilaikum zuwa gare ku فهل أي لا يهلك با وند ذا هلك عند رؤية العذاب عند رؤية العذاب يا إنجنا عذابا إلا القوم فاتي متاني الفاسقون كافرين
سورة القتال مدنية وهي وهي اثنتان مدنية وهي ثمان وثلاثون آية سورة القتال سورة ياكي كنان madaniyatun madina ta sauka illa in banda wa ka'ayyin min qaryatin al'ayata har zuwa ƙarshen aya aw ko ko makiyatun ta makka ta makka ce wahiya to ita wannan sura 80 aw 39 ayatan aya ce 38 ko da tara
bismillahir rahmanir rahim الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم الله بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا والنسوة كافر من آل مكة متانا مكة وصدوا سكا جوية غيرهم ونسوا عن سبيل الله قبل من هنيا الله أي الإيمان شين إيماني أهبط أعمالهم الله يا بات أيكنسوا kai ta'ami ta'ami kamar ciyarwa da suka yi na abinci wasu latil arhami da sadar da zumunta fala ya rauna lahafil akhirati sawaban ba wani lada da za su gani ga wannan aiki a lahira wai ji zauna dan an riga an man sakamako bi hada ita fi duniya a nan duniya min fadlihi daga falalarsa ta'ala madaukaki والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم والذين آمنوا سوكما وند سكي إيماني أي الأنصار سوني متانا مدينة وغيرهم دوننسو وعملوا الصالحات سكي أيكا ما سكيو وآمنوا سكي إيماني بما نزل الأبن أكا سوكر على محمد أكا أن محمد صلى الله عليه وسلم أي القرآن شيني قرآني وهو الحق سكي إيماني شيوا قرآني متبتيني من ربك لقوبان من ربهم لقوبان جنسو ودنا كفر عنهم ألا ذي كنكني أي غفر لهم زي يافي مسو سيئاتهم قرآ قرآنسو وأصلاحكم إجار بالهم حالنسو فلا يعصون ويذن بعضا سنتك بدسابان سبا ذلك لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم ذلك أي إضلال الأعمال باتن أيك wata kafirin sayya ce daga kankara kwarakwarai wato miyagun ayyuka da anna ai bi sababi annan lalina saboda waɗannan kafaru da suka kafirce ittaba ulbadila sun bi shaidan wa'annan lalina amanu su ko wanda suka yi imani ittaba ulhaka sun bi qur'ani min rabbihim daga ubangiji ya zo daga ubangijinsu kazalika ai misali zalika bayani misalin wannan bayani yadribu Allah haka Allah yake zaba misali linnasi ga mutane amsalan yake bayanin halayensu ayyubayyuna ahwalan yake bayanin halayensu bal kafiru kafiri yubata amaluhu za a bata aikinsa wal mu'minu shi ko mu'mini yughfaru zalaluhu za a gafarta tuba-tubansa فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلم يضل أعمالهم
نعم فإذا لقيتم الذين كفروا إذا كنتم كما دو أن كافر فضرب الرقاب ساروا يا كويني أيتم أي فضربوا كبجي كساري رقابهم ويا ينسوا ay uqtuluhum ku kashe su to wa ubira an yi ibara bi zarfin riqabi da saran wuya la'anna al-ghaliba dan mafidin jayi fil qital a yaki ay fil qatl a kisa an yakuna ya kasance bi zarfin raqabati da saran wuya to hatta idza afkhantu ku yi ta sarar su har sai in kun ga kun yawaita kisa ai aka sartun kun yawaita alƙatala kisa fiyin cikin su to fa fashuddu sai ku daura ai fa amsiku ku kame anu daga barin su wa asruhum quriban su wa shuddu ku karfafa alwasaqa igiyar da ake daure ribantaccen yaki da shi ai ma yusafu abinda ake daura al'asara ribantaccen yaki bihi da shi fa imma nan in kun koma gida ko dai ku yi masu baiwa ba'adu daga baya wayan ma fida'an ko kuma ku daura masu fansa ai tufaduhum ku daura masu fansa bi malin da dukiya aw asra ko ko su maida musu wato ribantattun aw asra musulmina ko ai musayi wato fursunonin yaki wato in sun kame maku naku to ko su ka su dawo maku da naku kuma yan masa da nasu hatta ta za alharu haka za ku yi hayyaki ta aja auzar aluha mazuwa yakin su aja auzar ha nauyayensu ai askala ha manyan kayan su na silahi na makamai wa gairihi da waninsa da an yi sallimal kufara da an yi sallimal kufaru shine kafire su musulunta au ya dukulu ko kuma su shiga til ahadi cikin alkawali wa hada wannan gayatun kai matuƙa ne lilkatil ga kai zai faru ne gayatun zai kai matuƙa ne lilkatil ga kashewa wal asr da riban cewa zalika ai al'amru fihim lamari a cikin su ma su kira abin da haka bata zalika haka yake walau sha'a walau yasha'u Allah da ubangiji ya so lan tasara minhum da ya bada taimako da da ma'ana da ya bada taimako gare su ai bigai rikita ne idan an kama su ba tare da wani wani wahala ba walakin sai dai amarakum bi ya umurce ku da yin yaki ne li yabluwa ba'dakum la yarzabi sashin ku bi ba'dan da sashi minhum na kafirai fil qitali a cikin yaki fa yasbira man fa yasira man kutila minkum wanda aka kashe cikin ku sai ya tafi ila aljannati zuwa aljanna wa minhu sai zama ila aljannati zuwa aljanna wa minhum wanda aka ce kuma na kafirai ilan nari sai wuce zuwa wuta wallazina qutilu amma waɗanda aka kashe wa fi qira'ati aw ta qira'a qatalu suka yaki al'ayata al'ayatu to wannan aya nazalat ta sauka ne yawma uhud rana uhud wa qad fasha fil muslimina al qatl a yakin uhud ka san kisa ya yawaitu a cikin musulmai wal jarahatu da miya wal jarahatu da miyaku don a yakin hudu an kashe mutum zai kai saba'in bi sabilillah cikin ɗaukaka addinin Allah to falan yudilla amalahum Allah ba zai ɓata aikin su ba wa sayana sayahdihim wa yuslihu balahum sayahdihim zai shirye da su fi duniya a nan duniya wal akhirati lakira ila ma yanfa'uhum zuwa ga abin da zai amfane su wa yuslihu ya gyara balahum halin su fi ma fihi ma a duniya da lakira وما في الدنيا بحال لك cikin duniya liman lam yuqtal na wanda ba a kashe bane wa udruju to sai aka nade su fi qutlu a cikin wanda aka kashe ta galiban danin jayada wa do danin jayada wanda aka kashe din wa yudkhiluhum aljannata arrafaha lahum wa yudkhiluhum aljannata shigar da su kuma aljanna arrafaha lahum ai masu bayanin ta bayata duna shi yasa suka sai su shiryu ila masakinin zuwa yi mazaunansu min hana aljanna wa azwajihim da matansu wa hadamihim da hadimansu min gairi istidlalin ba tare wani jagora ya shiga gaban su wani ga gidan ka dan aljanna da ya shiga aljanna kawai kawai sai bi hanya sai gidan shi
ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit أقدامكم يا أيها الذين آمنوا يا كون سك إيماني لله إن تنصروا الله إن كنت مكام الله أي دينه الدين سوى رسوله لمن ذنسى ينصركم توكوما ياتي مكيكو على أدوكم بسامك ينكو ويثبتكم يثبت أقدامكم دقا دقنكو أي يثبتكم يثبت دقو في الموت لك أفقا جنفاما والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم و wallazina kafaru wanda ka suka kafirce min hali makkata na mutanen makka to fata'atan halaka ya tabbata lahum gare su ai halakan halaka wa khaybatan da tabewa min Allah daga ubangiji wa adalla kuma ya bata amalan ayyukan su la na'am ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم zalika ai a ta'asu tabbata wannan ce halaka wal izlalu da bata to bi annahum saboda su karhu sun ki ma anzalallahu abinda Allah ya saukar min alqur'ani na qur'ani almustamil mai haduwa ala takalifi bisa kallafe kallafe fa bada shi yasa Allah ya bata amalan ayyukan su alhamdulillah جزاك الله خير فات هذا صلاة الفاتح صلى الله